أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa musulmi yau muna 24 ga watan Jumada Ula hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na da 1442 wanda ya daidai ga watan takwas wata kwana takwas watan ɗaya miladiya na da 2021 ci gaba da karatun da muka fara cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallama na al'imam abi zakariya yahya bin sharafin nawawi rahimahullahu ta'ala sati da ya gabata bayan mun ɗauki takaitaccen tarihi na wannan babban malami muka fara gabatarwa da ya yi muqaddimatul muallif bayan yayi hamdala ya jinjinawa Allah madaukaki da sufofin da suka dace da shi kuma bayan ya shaida lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah ya shaida babu manzo sallallahu alaihi wasallama Muhammad ɗan Abdullahi bawon shi ne ko manzon shi ne yace amma ba'du bayan haka kuma iya da kyau mu koma kan wannan farkon muqaddima la Allah ta kasance shi ita ce darasin mu qala alhamdulillahi alwahid alqahhar dukkan godiya ta tabbata ga Allah da ya zamanto shi kadai ne murin jayi al-aziz mugwayi al-ghaffar bai yawan gafara wanda yake gafartawa bayi game da zunuban da suka aikata ko kurakurai mukawirin laili alan nahar wanda yake mukawiri alaini nam mukawirin laili wannan ya zo da lillahikin nan sifa ce da ya ce mukawiri ina wanda yake mayar da ko juyar da dare akan yini tazkiratan li ulil qulubi wal absar tunatarwa ga ma'abuta zukata da lura da tabsiratan zawil albab hallau dai lura ne ga ma'abuta hankula wani itibar da lura kinan tabsira da itibar kusa ma'ana sura alladhi ayqadha min khalqihi man istafa wanda Allah madaukaki ya fadakar da daga cikin bayan shi wanda ya zaba fazawwadahum fi hadhihi dar ya guzarantar da su a cikin wannan gida na duniya wa shagalahum bi muraqabatihi wa idamati al-afkar ya shagaltar da su da kulawa da Allah madaukaki kiyaye Allah madaukaki da dawama a cikin tunani abinda Allah madaukaki ya halitta da ayoyin da ya sabkas wa mulazamatil itti'az wal ittikab ya datar da su da lazumtuwa da wa'azi walidikar da tunani wa wafaqahum lidda'abi fi ta'atihi ya datar da su da nacewa a cikin mai da'a wata'ahubi lidaril qarar ya datar da su da shiri domin gida na tabbataccen gida shine lahira walhazari mimma yuskhituhu ya datar da su da taka tsantsa da abin da yake fusatar da Allah madaukaki wa yujibu daral bawa abin da yake wajabtar da gida wanda ya zamanto na wulakanci na halaka shine wutar jahannama wal muhafazati ala zalika ma'a taghayuril ahwal da kiyayewa waɗannan abubuwa tare da canje-canjen halulluka wal atwar da ya linki balinki ko kuma zamani da zamani ahmaduhu ina gode mishi ablaga hamdin wa azka godiyar da ta zamanto ta kai mutuka kuma ta yi tsarkaka wa ashmalahu wa amna wanda godiyar da ta mamaye komi sannan kuma ta zamanto mai ci gaba ne واشهد ان لا اله الا الله البر الكريم lalle na shaida babu abin wa bauta da gaskiya sai Allah albarru wanda ake bi a wa biyayya alkarim wanda yake da karamci arraufur rahim mai rangwame mai rahma wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na tabbata lalle muhammad dan abdullahi bawan shi ne ko manzon shi ne wa habibuhu wa khaliluhu masoyin shi ne kuma badadan shi ne alhadi ila siratul mustaqim wanda yake shirya suwa ya zuwa tafarki mai kake wa da'i ila dini qawimi wanda yake kira ya zuwa addini tsayayye wanda ba karkatacce ba salawatullahi wa salamuhu alayhi tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a kan shi wa ala sa'irin nabiyyin haka nan a bisa sauran annabawa wa alukun da iyalan kowane daga cikinsu sa'ir salihin da sauran nagartattun bayi amma ba'adu bayan haka ina sati da ya gabata a kan nan ne muka tsaya faƙad ƙala ta'ala lalle Allah maɗaukaki ya ce بايع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون don halicci ba jinsi na aljani da jinsin mutum illa liya'budun sai kawai don bauta wannan ita ce ake cewa babu lamu sabab ko at-ta'lil wanda ya zamanto halittar wannan saboda bauta Allah madaukaki ma uridu minhum min rizqin halittar da na musu ba ina nihin ba su arzita ne ban na nihin arziki daga gare su su nemo arziki su ba ni a'a domin Allah maɗaukaki shi ne mai arziki shi ne mai arzikarsuwa wa ma'uridu an yi tsu'imun kuma ba kasashe ba ne babarantana in nema su ciyar da ni wa haza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibada imam an-nawawi yake cewa a wannan aya akwai magana karara cewa an halicci bayi ne saboda bauta aljannu da mutane Allah ya halicce su saboda bauta fa haqqun alaihim al-itina'u bima khuliqu la haƙƙi ne akan su wajibi ne akan su su kula da abin da aka halicce shi saboda su aka halicce su saboda shi wal iradu an hudu an huduzid dunya da kauda kai game da rabo-rabo na duniya bis zahadati da gujewa duniya gujewa haram ko gujewa dadin duniya fa innaha daru fana domin lahira duniya kai gida ne kararre mai karewa la mahallun ikhlas ba bagire bane ko wuri ne wanda za a dawoma wannan kuma ko kafir ya tabbatar da haka ne wa markabu uburin la manzilu huburin abin hawa ne markaba ne ko bato ne ko abin da za a hau ne a tsallaka ruwa da shi ubur wanda za a hure la manzilu hubur kuma ba masabki ba ne tabbatacce wa mashra'un infisam la mawqini dawam wuri ne wanda ya zamanto fari ne na abin da za a raba da shi lamautin dawam ba wuri bane wanda za a dawama wannan duka kamanni ne na duniya bali hada kana al-aiqazu min ahliha dalilan haka ya kasance masu hankali da kulawa wanda suka faraga na wa'annan mutanen duniya humul ubad sune bayan Allah masu yawan bauta ubad jam'i ne na abid abid mai yawan bauta wa aqalun nas fiha humuz zuhad mafi sa hankali daga cikin su sune wanda suka gujewa dadin duniya qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa innama matsalul hayatid dunya كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون تبقى عند الله مدعوك كي كتمتد الدنيا innama matsalul hayatun duniya kwatance rayuwar duniya wannan tamu kama in an zallahu minas sama kwatancinta kwatancin ruwan da muka sabkar da shi daga sama ba ta bihi na batul ard tsirrai na ƙasa suka cuɗanya da shi mimma ya akulul annasu wal an'am na abinda dabobi suke ci da mutane mutane suke ci da dabobi hatta idan aka zafil ardu zukrafaha har sai lokacin da ƙasa ta yi ƙawa ta yi tsanwa ga hure can ja ga hure masara ga hure kaza da kaza ƙasa ta yi tsanwa ta yi ƙawa wa zayyana ta yi ƙawa dai wa zanna an an ahluha qadiruna alaiha mutane suka yi zaton cewa za su ribanci wannan abin da suka shimka suna da iko a kansu a taha amuruna lailan sai umarninmu ya zuwa wannan gonakai ko ƙasa da dare auna haran ko cikin yini ba ja'alnaha hasidan sai muka sanya wannan gona ko ado na ƙasa hasidan karmami ka allam tagna bil hams ko kuma abin da aka raddige shi aka take shi zaman zo diddiga ka allam tagna bil hams kai ka ce ba taɓa ba amfani ba ga jiya to kazalika hakanan ne nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun muke bayanin ayoyi gawa ga mutanen da suke tuntuni wal ayatu fi hadha al ma'ana kathiratun imam an-nawawi yake cewa ayoyi a cikin wannan ma'ana suna da yawa walaqad ahsana al-qa'ilu kuma wanda ya kwadau wannan ya kyautata da yace إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن فكروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سطنا يكتشى إن لله عبادا فطنا للي ألا نادى وسباي واندس كده أنا ننكيجن حنكن فطنا asalin futana'u ne saboda yanayi na kasida aka shahe alhamza saboda ya zaman to baitin ya zo daidai kafiyar ta ta daidai tallakun duniya sun saki duniya ba su rungume ta ba da suka aure ta sakinta suka yi wa khaful fitana kuma suka ji tsoron fitintunu fakkaru fiha suka tsaya suka yi dogon tunani game da duniya falamma alimu lokacin da suka san cewa duniya annaha laysat li hayyin watana bata kasance ba wani mazabni ga rayayye ja'aluha lujjatan sai suka dauke ta matsayin wani abu mai zirhi suka dauke ta ruwa ne mai zirhi wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana sai suka dauke kyawawan ayyuka a cikin wannan duniya suka dauke ta su ne jirgin ruwan da za su hau su tsallaka su nan ya kamantar da duniya kawai kamar ruwa ne mai zirgi ba da wama za ka yi a cikin hucewa ce za ka yi da me za ka huce wannan ruwa sai suka yi zamanto za ka taka jirgi na ruwa wanda ya zamanto matsayin kyawawan ayyuka ka tsallaka ka huce bayan kana haluha ma wasaftu idan halin duniya shine abin da na kamantar da ita wahaluna wa ma kulikna la da halinmu da abin da aka halce mu saboda shi wa ma qaddamtuhu da abin da na gabatar da shi fa haqqun 'ala al-mukallafi an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar to wajibi ne ga mai hankali wanda Allah madaukake dorawa nauyin shari'a balagi musulmi mai hankali an yadhhaba bi nafsihi ya tayyad da kanshi ko ranshi madhhab al-akhyar tafarki na zababbun mutane wa yasluka maslaka ulin nuha kuma ya shiga mushiga ta ma'abuta hankali dai wal absar da lura wa ya ta'ahaba kuma ya yi shiri lima ashraftu ilai ashartu ilai ya zuwa abin da na yi nuni ya zuwa gare shi wa ya tamma bima nabbahtu alai kuma ya kula ya himmantu da abin da na yi tsokaci a kashi na faɗakar a kashi wa aswabu tariqillah mafi dacewa hanya gare shi fi zalika a wannan wa arshadu ma yasluquhu kuma mafi shiriwa abin da zai bi min almasalik na hanyoyi ga sunan at-ta'addubu bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin ladabtuwa da abin da ya inganta koyami da abin da ya inganta ba kowane abu ba abin da ya inganta daga wanda ya zamanto annabinmu ne shugaban mutanen farko da na ƙarshe wa akramin sabiqina wallahiqin da wanda ya zamanto yayi wa'anda suka huce karamci da wanda za su zo baya salawatullahi wa salamuhu alai tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi wa ala sa'irin nabiyyin haka nan abu sa sauran annabawa وقد قال الله تعالى متبت الله مدوكاكي na cewa وتعاونوا على البر والتقوى ku yi taimakekeniya ku taimaki junanku a bisa biyayya ga Allah madaukaki haka ku yi taimakekeniya a bisa tabbatar da tsoron Allah wa qad sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hallau ya inganta daga manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin suka tabbata gare shi annahu qala yace wallahu fi auni al'abd Allah madaukaki na cikin taimakon bawa ma kana al'abd fi auni akhi a lokacin da ko duk lokacin da bawa yake cikin taimakon dan uwan shi na daga cikin taimakon dan uwa dan uwa taimakawa dan uwa ya shiryu ya kama tafarki na Allah amsa hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu qala kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili dukkan wanda ya nuni absa wani alkhairi to iya da ladan wanda ya aikata wannan alkhairi wata ruwaya ta zo cika makin an ruwaya ba tare da an rage ladan wancan ba wannan qala haka nan kuma yace man da'a ila huda dukkan wanda ya kira ya zuwa wata shiriwa kana lahu min al'ajiri mitlu ujuri man tabi'ahu iya da lada kwatancin ladan wa'anda suka bi in mutum miliyon nawa ne iya da ladansu wala yanqusu zalika min ujurihim shay'a ba a rage wani abu daga ladansu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin kowa duk duniya yayin kowa lada domin mutum bai shiryu ba sai da dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وأنه قال لعلي رضي الله عنه حكى من ذا صلى الله عليه وسلم يتوى علي وان يرجع الله تقار تبتا أدريش فوالله لأن يهديك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أتي دي الله مدوككي يشري يد وني متنقدا نرجل من باب التقليب ko namiji ko mace Allah madaukaki ya shiryar da shi dalilinka khairun laka shine mafi alkhairi a gare ka min umur na'am daga jajayen raƙuma manya kama a wannan zamani ka kwatanta da mota wadda ta zamanto darniye kiri ko jirgi wanda ya zamanto ƙarshen kira ne Allah madaukaki yayi dalilin cewa wani ya shiryu dalilin ka to wannan yayi ma alkhairi da abin da za a baka na dukiya wanda ya zama to mafi tsada kuma a da laraba ba abin da yayi tsada da daraja a wurin su kamar mene kamar raƙuma wanda suka zama to manya jajaye Imam an-Nawawi rahimahullah yake cewa fara'aitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadith as-sahiha sai na ga ya dace in tattara takaitattu hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ingantattu takaitattu kisar shi ne karaurayo karaurayo daga cikin da yawa ka zaɓo mustamilan alama ya kunu tariƙar lissahibihi ilal akhira wanda ya kumshi abinda zai kasance hanya ne ga wanda ya ma'abucin shi ya zuwa ranar lahira wa muhassilan li adabihi batina kuma wanda zai samu ga ladubban shi wanda suka zamanto boyayyu wa zahira da wanda suka bayyananu jami'an litarghib wa tarhib hadisan da suka tattaro kwadai da lahira da tsoratar da wuta kwadayen tas da aljanna da tsoratar da wuta wasa'ir anwa'i adabis salikin da sauran ladubba na ma'abuta bin hanyar Allah madaukaki mina hadithu zuhud daga hadisai wanda suke karantar da gujewar duniya ka a dauki duniya mazamni waraya zatun nufus da hadisan da suke tattalin rayuka su kasance nagarin da kwarai wanda za su koyawa rai ladabi wa tahdhib al-akhlaq kuma da gyara da kyautata halulluka wa taharat al-qulub da tsarki na zuciya wa ilajiha da kawo mata gyara in ta lalace wa siyanati al-jawarih da gyara dai gabbai wa izalati iwajiha da tsayar da karkatarta ko gusar da karkatarta wa ghairi zalika min maqasid al-arifin da kuma bayan wannan da munufa wanda suka san Allah maɗaukaki wa altazimu fihi nan malam bayan ya faɗi kusan ɓangare na munufa da wannan littafi abinda wannan littafi ya kumsa sai ya fara bayanin kuma salo wanda ya wallaha littafi ya ya yi kai wa altazimu fihi Allah azkura illa hadithan sahihan min min alwadihat na tilastawa kaina cewa cikin wannan littafi ba zan ambaci ba wasu hadisai sai ingantattu wanda suka zamanto ƙarara ne mudafan ilal kutubi sahiha wanda zan raba su ya zuwa littattafai ingantattu al-mashhurat wanda suka zamanto shahararru sahih bukhari sahih muslim sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan an-nasa'i da sauran littattafai wanda suka zama to su muwatta malik sai musnad imam ahmad da sauran manyan manyan littattafai na hadisi wa usaddiru al-abwaba kuma ina fara bayani na babi bil qur'an al-aziz bi ayati kalimat ina farawa da al-qur'ani mai girma da ayoyi manya manya masu karamci masu girma وأوشح ما يحتاج إلى ضبط ضبط أو شرح sannan kuma in yi nuni a bisa abin da yake bukatuwa ya zuwa a ƙware shi misali abin da yake da alaƙa da iya bukata a sannan fataha ce ko kasara ce zan yi nuni a kan hakanan ko ma'anar shi au sharhi ma'anar hafi ko kuma wata dan bayani karar kadan na wannan kalma bina fa'isi min at-tanbihat da tsadaddun fadakaswa wa idza qultu fi akhir hadith hallau iya dai bayani akan manhaj tafarkin da yabi wannan yanda zamu lura mu gane manhaj yace idan yace a ƙarshen hadisi muttafaqun alai fa ma'anahu ma'anashi rawahu bukhari wa muslim cewa imam bukhari da muslim suka fitar da shi duk da cewa a istilahi na malaman hadisi idan an ce hadisi muttafaqun alai imam bukhari da muslim sun fitar da shi da lafazin shi da ma'anar shi gaba daya babu dashi babu rage in ba haka ba sai a ce akhrajahu bukhari wa muslim imam bukhari da muslim suka fitar da shi in an samu sabani na lafazi ko kuma na wasu kalmomi da ba haka amma dai ma'anar da ita ce قال وأرجو إن تم هذا الكتاب ina fata wajen Allah maɗaukaki idan wannan littafi ya cika ya ƙare Allah ya ba ni dogon rayuwar da na ƙare shi an ya kuna sa'iƙan lilmuntani bihi ilal khairat ya kasance makori ne ga wanda ya ƙare ya kai gacci ga shi zuwa alkhairai hajizan lahu an anwa'il qaba'i wanda zai kasance mushi katanga ne ga nau'o'i na munanan abubuwa wal muhlikat da abubuwan da za su halakar da mutum wa ana sa'ilun akan tafa bi shay'in min ina roƙon duk dan uwan da ya amfanu da shi da wani abu an yadu li an yadu wali ya roƙa min Allah madaukaki roƙo na alkhairi waliwalidayya da mahaifana wa mashayihi da malumaina wa sa'iri ahbabina da sauran masoyanmu wal musulmi na ajma'in da musulmi ma gaba ɗaya nan ba a bar kowa ba kai ya bar kowa cikin addu'ar shi ta gari ta ƙure wa alallahil karim itimadi dogaro na abusa Allah ne mai karamci wa ilaihi tafwidi kuma ya zuwa gare shi ne mika al'amurana wastinadi da dogaro na wa hasbi Allah Allah madaukake shi ne mai ishi na wa ni'mal wakil ma dalla da wanda ya zamanto mujibincin al'amari na wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil al-aziz al-hakim kuma babu wata dubara babu wani karhi illa billah sai ga Allah madaukake al-aziz mabwayi al-hakim wanda yake da hikima a cikin abin da ya halitta da abin da ya shar'anta sai mu tsaya a kan wannan gaba abin da muka wani daidai Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk